ya ce abinda nake bayani kan wannan huduba ta yau ina son ji hankalin yanwa da kaina akan mas'ala ta nema samun nutsuwa da kyakkyawar rayuwa yanwa me ya kyawo ga ɗan adam a ce yana rayuwa cikin kulawar allah yana wayuwar gari dare da rana iya mai tuna maganar allah yana mai ambatan allah kuma ya san da cewa idan me yasa idan ya samu alkhairi zai ma Allah godiya idan ya samu kishiyar alkhairi zai zai haƙuri in ya samu alkhairi ya godiya in ya samu kishiyar alkhairi ya yi haƙuri kan abin da ya same shi ruwa ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani kan cewa abin birgewa wata abin mamaki abin birgewa za mu ce ga al'amarin mummuni manzana ce mummuni dukkan al'amarin shi alkhairi ne mummuni kullum cikin alkhairi yake ya ce idan ya samu alkhairi zai yi godiya wannan godiya da ya yi ta zamanto alkhairi gare shi idan ya sami kishi alkhairi zai haƙuri akan wannan jarrabawa ya ta zamanto mai dalilin shi ma wani alkhairi mai zaman kanshi kenan sanin cewa komi daga Allah yake yarda da kadara ta Allah duk bambanci mai imani da mara imani ko da yawa za ga mutane a wurare da yawa balle kawure sukan kashe kansu su yi su kashe su mutu su sha guba ko na ba su kashe kansu duka dalilin rashin imani da kaddara ne ke mai imani na mai imani da abin da Allah ya kaddara mishi in alkhairi ne ya yi godiya ga Allah in kishi alkhairi ne ya yi haƙuri a kan wannan al'amari ya ce ‘yan wadan haka duk wanda ya san da cewa komi a hannun Allah yake to zai mana dukkan wasu matsalolin shi su koma guda shine ya koma ga Allah ya koma neman gyaran lahirish idan ya san al'amarin komai a hannun Allah yake wani kuma ya taɓa cikin turwa ingantatta wanda manzan Allah sallallahu alaihi ke bada labarin cewa duk wanda ya zamanto abin da ya sha mai kai guda ne menene kullum damuwar shi menene makomar shi gobe kiyama mai hankali mai imani rawa ta duniya rayuwa ce mai lokaci za a zo da daɗi ba daɗi kare mai imani kana da aseti kana da alƙibla ina kasa gaba ka san kuma da akai a kawo dai wannan duniya za a barta zuwa wata rayuwa ta hal abada ke mai imani in me yake ciki ya san abin da yake jiran shi ya san abin da yake gaban shi da duk mai hankali ya sani zai zama ya san daga ina yake kuma yanzu me yake shiri me yake shiryawa me yake tattala dan kuma komawa gobe kiyama in ya je me zai samu kina mai imani mai hankali haka ya kamata ya zamanto kullum cikin tattalin abin da yake gaba kuma kasance da wannan rayuwa ta duniya dama ɗaya biyu ne imma alkhairi imma kishe shi ba yanda za a yi rayuwa ta duniya kullum cikin jin daɗi kullum cikin alkhairi wata ran annaba ma a musu a musu jarrabawa ta bangaren lahiya bangaren dukiya bangaren iyalai kenan akan samu jarrabawa a cikin rayuwa amma mai imani kullum shi iya da seti iya tahiya kan alƙibla ya san ina sa gaba me sa gaba lahiya ta same kai to manzala ta duk wanda ya zamanto abin da ya sha mai kai gyaran lahira shi sha mai kai to Allah kuma zai ɗauke mishi ɗawainiya ta wannan duniya amma duk wanda ya zamanto kurin harkoki suka sha mai kai ya kama nan ya saki nan kuna abin sha mai kai wannan lamarin duniya kuran duniya in ta samu a zamana layiya idan babu ita babu layiya ya yi nan fi ya yi nan fi babu nutsuwa cikin rayuwa to duk wanda ya zamanto kuma ɗan kama kama ne ba shi da aƙibla duniya kun ya sa gaba to manzana ce wannan bawan Allah shi ma Allah baya kula ina zai jefa shi cikin halaka ta duniya kin Allah zai baka ina da kenan zai Allah kenan Allah zai baka da duniya kuma cewa duniya kun bata ma a wani komi shi manzo Allah ce kenan Allah zai baka wannan halin cikin kodin duniya din da ya wada duk daya dan haka yan uwa idan mun diba a yau cewa rayuwa cewa irin yadda matsalolin rayuwa suka yawa likitoci na tansiyon za a ce na kulawa da matsalar zuciya sun yawa matsala ta yawa kullum tansiyon ce matsalar rayuwa dai sun bigi mutane babu nutsuwa kowa cikin matsala yan wallah abin da yake kawo so da yawa rashin lahiya ba tansiyon mata kai wani mata uwa ce rashin nutsuwa a rayuwa kaga mutum da komai Allah ya mallaka mishi amma ba shi da rayuwa ba shi da hutun zuciya wannan yan duk irin wannan rashin tunanin abin da kalara ne kullum abin da ka tara mutane hankali lamarin duniya to an wata kowane duniya ba a hannunka ba take a hannun mai ita take ya bada ya amshe shi ke yi kayan shi kai idan ka san da haka abin bai ta dama hankali sai ta mai imani idan ya samu shi mai bada wanda ya bashi idan bai samu ba mai bada na bai bashi ba ina za shi sai ya koma dai ga Allah an wani shi bambancin mara imani da mai imani cewa kula da irin abin da yake gabanka shi zai maka maganin tashin hankalin duniya da tashin hankalin da rashin nutsuwa a rayuwa kai mutum komai ya mallaka amma kuma zuciyar babu nutsuwa babu nutsuwa ta damiri dan wannan shine babban matsala da muke nema mu yi kokarin neman hanyoyin da zamu bi mu sami kyakkyawar rayuwa mu yi rayuwa cikin nutsuwa cikin hutun zuciya duk wani ɗan mai ka mallaka wallahi idan ba ka da hutun zuci wallahi ka shirme shine rayuwa mai daɗi rayuwa kyakkyawa yawan yawan rimin labarin sahabbai ya suka rayu kudin gare su amma da rayuwar su amma da haka gaskiyar magana kan wannan al'amari yan wake ce to me yake kawo yan wa irin wannan tashin hankali babbar mushkila raunin imani rishin kyakkyawar alaka tsakanin bayi da Allah an kau da kai kowa lamarin shi yake yi yi yake yi zashi da huda shi kowa iya jin lamarin shi tsarin ka zai huda ka ba ru an yanke alaka da Allah cewa Allah subhanahu wataala mai girma da buwaya iya bada labarin cewa duk wanda ya kau da kai game da ambatan shi game da galgadin shi Allah ce to anan rayuwar duniya Allah ce zai rayuwa cikin tsanani eh wani alƙawarin Allah ne duk wanda ya kau da kai daga lamarin Allah zai rayuwar duniya cikin matsala idan kan kuma gobe kiyama Allah ce zai tada shi a makawon lahira har zai tambaya Allah yaya aka yi aka tada ni makaho alhali ni da idona a duniya Allah zai ba shi labarin cewa eh al'amarin da ya kama haka a duniya galgadi ya je maka ka kau da kai game da ambatanmu dalilin haka mu ma a yau za mu barka cikin wannan hali na matsala yan wadaka da yawa daga cikin mutane suna rayuwa cikin tsoro cikin damuwa cikin tashin hankali kullum problem matsala iya gun talauci ne rashin lafiya ce komai kullum cikin matsala ta damu duniya ta mata da kai wannan yanwa idan ka diba kika ce menene yanwa me yake kawo wannan tsoro da tashin hankali ina imanin yanwa ina imanin ka ta kadara ina imanin ka da kadara abinda Allah ya hukunta shine kai idan duk mai imani da kadara Allah ya kaddara komi komi a hannun Allah yake to tsoron me zai ji in dai arzikin ne Allah alƙawalin arzikin a hannun shi in mene ne a hannun shi shi kuma Allah ya alƙawalin bai sabawa Allah baya rowa haka yan kuma Allah baya gajiyawa dan haka yan mu dogara ga Allah mu tanna cewa Allah subhanahu wataala arzikin a hannun shi yake shi ke badawa shi ke rikewa lahiyar tashi ce shi ke badawa shi ke karɓewa babu wani abu daban a hannun wani ko a tsarin wani duka a al'amarin a hannun Allah yake in wadda haka yan wata kaice cikin wata ruwaya tabbatatta wadda manzon da Allah ya bada labarin cewa duk wanda wannan wannan hadisi yan wanda mun dibe shi zai ba mu kula da rayuwa ta wadata zuci manzon da kiban labarin cewa duk wanda ya waye gari a cikin ku iya mai aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gari garin Allah ya waye a cikin gangar cikinka lahiyar kalau mu'afa kai inda yake rayuwa garin da kake babu yaƙi mana cikin kwanciyar hankali mu'afa fi jasadihi ga jiki gari lahiya kawai gari gari lahiya jiki lahiya yace wa inda hukuta yau mai kuma a ran nan ka mallaki abincin wuninka ka ji abin annabi ke cewa duk wanda aka waye gari a cikin ku ya waye gari lahiya jiki lahiya ka mallaki abincin wuni ban takatar wuninka na ran nan ka mallake shi ya ce wannan matsayinka kamar duniya ce gaba da aka mallakar ma'aika irin wannan tunanin shi tunanin sabai ba su damu ba za ka wani a yau za ka matsayin mutum a yau iya tunanin nan da shekara 20-30 in ya retirat ko in na tsuwa in kasuwa ce gida nawa na gina mai na aikata mai na yi problem kin rayuwa ta gaba baka san ba kuma rayuwa ta mace huda ba san ya ta kare maka sai sa mutum hurhura ya sa mai tension to yan wasu haɓe haka suka rayu cewa ba sa damuwa abin da yake hannu shi nasu abin da bai zo ba naka bane ba yau ka mallaka gobe ta wace ce ba taka bace ba an ke inda yan wa irin wannan bayani da manzara ke masa habai a ce wallahi a cikin mu kowa zai wa gari haka nan bai damuwa jikinka lahiya gari lahiya maka mutum iya jaje mu mura ko wasu tashin hankali wannan nijakin waye talauci ya yawa iya ta talauci ya yawa amma iyawa iya da miliyan aljihun shi ko sama da haka ma Allah da yawa ka iya jajen talauci amma wallahi iya da miliyan ko sama miliyan aljihu to su kurin burin su a ci a sha yau ka ka sha ma- masha Allah alhamdulillah gobe to ta Allah ci gobe dan wani wanda haka yawan wallahi musanu ka neman irin wasu yan wake irin wannan hanyoyi su ne hanyar za mu nema yan wannan yawan wallahi wani babban guziri ne babban arziki ne ka nema ko baka da shi ka nemi ya zan yi rayuwa kyakkyawar rayuwa ya zan yi rayuwa babu damuwa in na samu in na rasa in samu hutun zuciya duk wanda yawa duk wanda ba shi da haka a rayuwa bai san ba samu daga Allah hani daga Allah ya koma ga Allah idan yana da talaka wala zai yi rayuwa duk abin da ya mallaka cikin matsala ki ga mutum ya mallaki duniya kaga yaranka bawanka baranka ya tsuwa nawa yan uwa kaga baransu baransu sai sun zuwa cikin rayuwa ya kamata Allah bashi abin a hannu amma zuciya babu babu nutsuwa zuciya talaka ce yan wadan haka babban nasiha ta a yau kun mu yi kokarin neman nutsuwa a cikin rayuwa da shi zamu kyakkyawar ibadar Allah mu rayu cikin nutsuwa mu da mu Allah yanda yake so kuma neman samu bai sa mu ci haram shi kika kana dogara ga Allah kada abin hannu ake yanzu zai maka maganin neman abin da Allah ya haramta zaka yi kokarin wadatuwa da kadan da Allah ya baka gwanda kadan halak daga ci harin mai yawa wanda ka ci kwaki hankalinka kwance daga ci wani kwai da ordebul wane ne na haram wala shirme ne minti ɗaya ya yawa sakon ɗaya yawa kana ci daɗin ya wuce kuma yuni a kanka mutane mutane ke ba sabai labari ya ce Allah ya buga musa an buga ma ɗana misali da abincin da ke ci kuna misali ka duba abincin da ke ci ko da ka sa mai kayan kamshi iya kamshi ga gishiri ga daɗi ana ce ina ka koma ɗan lokaci kaɗan ya koma kashi mai tsamin wari haka ne misali abin da ke canzawa a wani halin ya tada ma hankali ka je ka ɗauka ma kanka yauni na haram dukiya ta haram ka ci haram ka mutu kuma ka zama ko abin tutsa Allah ya taimake mu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Ibn al-Juma'a sha biyar ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin daidai a sati da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta saba'in da takwas kina yau insha Allah za mu tashi aya ta saba'in da tara kahinan ɗan tambayi na kiso yan uwa balle wanda suke mana ɗaliban ilimi almajirai kan mas'ala ta idan mutum ya ji wani imma tuntuban harshe ko kuskure ka a bari a kyale saboda abu ne wanda iya taya nesa idan kuskure ta yi nesa wani bai gyara ba kenan ko da kai tsaye ko ba daga ba man gaji abin kana iya tambihi ana yi komowa a sake wannan bayanin don ka a kai don da'awa ce ana fatar isar da alkhairi ga al'umma kenan ya da kuskure matsala ce kenan zai doka ba tare da neman bayani ha abada ya kare ya doka kenan ha abada kuma sai wani abin wannan da yake tahiya mutane ya wuce magana da miliyan mutane kai kalan abin ga doka imma suna tv imma farka tv ko hanyar sadarwa dai miliyan mutane ke kallo kenan idan kuskure ya tafi bai dawowa wannan a dama lokacin babu irin wani hanyar sadarwa aka iya wani magana malami magana daga baya ko da ya gyara kasa gano gyara yanzu abu sananne a nan cikin masala ta tarihin al'abar da ake ce har mata mata hala abada wanda wannan a musulunci in ba a liyani ba babu sunnar ta kawo haramta almi hala abada sai akan liyani to amma muna da masala a cikin mazhaba ta malikiya kan wanda ya yi arme a cikin idda ko ma wasu na kawo ma hawan da armace mana kamata misali ta yi zina ba ta yi birjini ya arme ta suna kawo arme hala ba daga shi da ta kaga wannan masala ce wadda kamar imamu kurtubi cikin jami'in hakan rasul na na cikin tafsirin shi haka ina kuzan lubaru cikin tabiri ne dai malamai magabata sun kawo masala irin wannan abin da ya wakana irin wannan abin ne an zo an wa umar bin khattab tambaya an kawo ta mace umar bin khattab radiyallahu anhu yayi fatawa matar wani ne ya almeta a cikin idda an meta ya aka sake ta idda ba ta kare ba ne ya almeta umar ya zo ya hukunta haddi ga wannan mutum na magana kamar zaman cewa kenan za a raba su da na ce kuma armi tsakanin shi ta abada za a raba almaka har abada umar hukunci ba shi ba almanta har abada kuma zai biya sadaki wannan abu da yawa kana wasu sahabai kamar sun sayar da na ali sau musul asha ali da cikin sahabai su basa nan gaba su yi mu ya fatawa an kare an watsi da gaba sai da na ali sun sau musa suka dawo suka yi labarin umar ya zo ya yi hukunci na haramta irin wannan almin har abada wanda sun zo sun komo sun wa umar mu'adda ya za a yi haramta abin da Allah ya haramta ba don dalili karshe bayan ta tamana umar khattab radiyallahu anhu ya yarda da kuskuren fatawa da ya bada ta haramta annaha abada ya za a yi ce abin da za a yi za ta yi ta yi da idda ta biyu kuma ta dasa idda wannan wanda ya kwanta da ta bakin ta kenan ba maganar cewa armiha abada annabi ta kiyaye haramta to ga mun anan wannan fatawa ta farko ta kama likiya nan za su ce maka armi har abada tahrim abad alhali a cikin malikiyar ma akwai kamar sun daga su imamu kurtubi ya kawo fatawa cikin tafsirin shi kenan abu ne irin wannan abin da yake zawa a yada wani abu daga baya ko an ga gyaran sai gyaran ya kasa zuwa ga wani sai ta akan wancan fatawa ina ba dai yawan hatta annabi sallallahu alaihi yayi wannan abin a kai daga baya an samu hukuncin jayewa kuma daga baya wani biji ba yayi aiki da abin da yake wurin shi ha kenan ina kiran dai jama'a dan waka da wani kuskure in ma tun taban harshe ko kuskure na wata fatawa ko wani bayani daga baya dan uwa ko masu jima ta wani daban ana tambihi dan a gyara ka ta a cikin kuskure Allah ya taimake mu bismillah
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ووعدك ربك مقاما محمودا
dan uwa kayan mu ci gaba dan kusan kan abin ya zo akwai wannan muna magana ne akan arman matar arme da take idda daban ne da maganar arman mazinaciya ba ta yi idda idda wannan daban ne don masalar cewa mazinaciya ta yi idda babu shi a sunna babu shi a sunna idda ta mazinaciya yi da istibra'i istibra'i ne istibra'i kun ta yi jini a gaban ciki a wuka siddiq ya tsama gawar wani fatawa ba magana ita ga mazinaciya da haka kenan arme na mazinaciya wasu ma na ga ingancin arman kunci ne bai ita ita an samu istibra'i to amma zanen ta suke kurin arme ha abada zai su ta zina ba su ta zina a wannan bai ciki nasin sunna ya kawo nasin qur'ani ya kawo magana idda ga wanda aka arma al-mutalaqat ba maza maza ta mazana ce kuri da istibra'i kurin ta tuba ta yi jini a gaban ciki kurin daya ya da jini da mutum da baji aka ce uku kenan ya kuma idda shi ne abin da yake yawo amma maganar idda wannan kuma abubuwa siddiq ya cikin masu wanda sauran sabai masu ganin babu idda kuma mace kuma maza babu ya ga bayanin malamai kan mas'alar yanzu dai insha Allah za mu ci gaba da karatun mu aya ta 79 cikin suratul isra أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وانا آية تنا مغنر bayan an yi bayanin salloli tun daga na azuhar da asar magariba isha asuba bayaninsa ya ƙare yanzu ya ka dasa da nafila ƙari bayan mai ƙari nafila ƙari akan farilla amma wanda yake ba dole ba ƙari ne neman lada Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan layli wani bangare daga cikin dare fatahajjad bihi ka tashi kai sallah a wani yanki na dare nafila tallak wannan nafila ƙarin sallah bayan wani guda biyar a cikin dare wani ƙari ne aka ma akan sallah ta farilla wannan mas'ala ta kama da magabata kan maganganu cewa annabi sallallahu salama bayan sallah guda biyar an farta mishi sallo sallolin dare wajibi ne akan shi amma wannan magana ko da ta wakana asalin magana za mu samu warwara wajen Aisha radiyallahu anha cikin sai musulun Aisha ta dauki wani ta dauki wannan shubha ta magana cewa wai farilla ce akan shi aisha radina ɗaya cikin sahabbai na ga sa'ad bin hisham bin amir irin masu kokari masu ibada ga imani kullun ran ya ga me zai kullun shaka mata duka duniya ko me aje kun ya koma jihadi ayi mutu kullun ya saki matar shi gaba daya UK ya raba ya zo saki matar shi ya zo Madina ya tambaya kuma yanzu me za a yi na kada jihadi kullun ya kare shi duniya da ya zo ya gaya ma wani cikin abokai ce kai wannan niyyar ta kafa sa'ad annabi yana dare an zo an yi wani abu annabi hana ma kurin kai shi ke na kare ya kare ya kare duk ya bari matan ya sai ya saki ya saki kurin shi ɗaya na ma ina za mutu ina za mutu kurin yake tambaya suka ce yanzu ka je tambaya sai suke ibn abbas ya tabbatar mai da wannan magana yanzu tun da abin haka yake matar shi ce ya shi daga yau na mai da ta matar yanzu mai da kudita ma sun ta wata mai da amiru magana sun ta mata da amira ta a takaice ne wannan bawan Allah ya zo ya tambayoyi da yake ma Aisha ya ibn Abbas tambaya yanzu kenan ibadodi daga zai tambaya ibadar da zai tunda ba magana ba aka wada ya yi annabi ke sallah cikin dare shine a jumurce a takaice dai ibn Abbas ce za abinda zaka yi duk duniya ba mai jama'a annabi ke wuturin shi Aisha jagojan Aisha ta ga maka ibn Abbas shi jagojan Aisha duk duniya ba mai jama'a annabi ya ke wuturin shi ba ita ba iske aisha ita ce dogo da aisha ce mashi ta ce mashi ai wannan mas'ala ba kan ta qur'ani ba bayan mu tambaya hala annabi ta ce kan ta qur'ani yanda annabi ke hakuna da kan ya ta qur'ani da kake in wajen umarni ne wajen hali ne wajen me annabi kake kama kama kan kwada annabi ya annabi ke kan ta ce kan ta qur'ani to sallah ta ce ba kan ta qur'ani ba ta ce farkon muzammin Allah subhanahu wataala ya farta manzon shi da al'umma sallar dare farko wajibi ce ta ce Allah ya sabko farkon sura ta musamman da wajibta yin farilla cikin dare ta ce aka rike sauran ayoyin na ƙarshe sai bayan shekara guda kurin dare kurin sallah kurin a cikin annabi sahabbai kurin sallah a cikin cikin dare awa suna kumbura ta ce bayan shekara guda Allah ya sabko kuma sauki roke wajibi ta koma nafila kina wannan tafsirin Aisha kenan hatamin annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare ba wajibi ta kaji ba nan kurin nafila ƙarin lada ne kurin eh akan kowa na lada ce fata cikin fadalla na'am to min shi kenan alaka cewa min al-layl fatahajjad bihi kai tashi nan aka ci al-hujud daga nawm daga barci ne at-tahajjud asalin tana zawa ne bayan barci a tashi a sallah shi at-tahajjud sai ta sai aka sallah ta cika shazami aka tahajjud dan kwanci da ake a dan huta kuma can cikin dare a halaka a ji a sallah sai aka mata sunan tahajjud da mun ce masharan bayanin duka sallah guda ce da tahajjud qiyamul ramadana duka wannan aka qiyamul layl duk sallah guda ce ita kince dai kullun lokacin yin da ake bayani kurin amma sallah guda ce kenan tahajjud ta ce cikin dare bayan barci ai sallah yace yin haka asa an yaba a saka rabbuka makama mahmuda yin haka ubangijinka zai tado ka zai tsaye da ka a wani matsayi abin yabo da ibn abbas da danga an ce asa Allah ya ce asa kaza tabbas na alƙawarin Allah ne kenan nan me ya ce makam mahmuda shine cewa wannan ce shafa'atul uzma wanda zai shahi kowa da kowa a filin kiyama ganin ibn kasir ya ka hadisi masu yawa kan wannan mas'ala ta shafa'atul uzma za mu kanta hadisi guda dai ya dan tsawa za mu kanta shi da fa'ida yawa cikin shi za mu kanta hadisi guda wanda yake magana akan wannan shafa'atul uzma saboda ingancin ruwaya kuma ta Imam Bukhari ya kawo Muslim ya kawo shi ba Imam Ahmad lafazin da yazo asali kuma wannan hadisi ya karantar da mu wata al'ada mu ana mummuna al'ada idan mutum iya cin abinci in hira ya ce ya santi babu santa musulunci babu santi ba wani laifi nishadi abinci da duke nan a iya a more ba laifi ba yi wani ba santi da gaiwa kawo mutum da ya dan yadda dan gaba shi duka babban ya yi gaba da nan manzo Allah ya yi ci abinci har akwai har magana kuma da maganar masu dan kabbacewa wai ai wa'azi a wajen walima ba wa'azi a wajen walima za mu ga wajen walima kai wa'azi dogon wa'azi ma kai a wajen walima me yawa kan in lafazin hadisin yake cewa abu na yake labarin cewa utiya rasul sallama bi lahamin farafa ilayhi farufi ilayhi dara wa kanat tujibuhu fa nahasa minha an asa thumma qala ana sayyid ana sayyidun nas yawm al-qiyamah wa hal hal tadrun mimma dhak abinda yake da magana asali abu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da nama farufi ilayhi dara sai aka mai mai karfata dan sa annabi ya san karfata shi sai aka mai samu a cikin ta da nama ya san karfata wa kana tu'jibu har karfata tana burge shi fa nahasa mina nahasatan ya kama ya tira ya kama nama ya tira nama a kuma sai kama ko kama nama kusa da wani hakuri ya zama haram kun kuma tana kafa waye da wuka wai an kacira wai kacira wai kame da wasu haram ne kamar bakin kare tira nama ana kama nama a tira ka kama a tsoka ka tira ka cire sauran gaba ana yi ke manzan amurka mai karwata ya kama ya cara ya ci tsiga guda a nan ne ya cayi ana sayar da nasu yamul kiyam daga nan maka harata dogon hadisan daga nan maka harata ya ce ni ne shugaban mutane gobe kiyam ya ce hal ta daruna min mata kun san me yasa haka me yasa na dinin shugaban mutane gaba da gobe kiyama ga abin da sauka ce ya jama'u Allahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid yasma'uhum ad-da'i wa yanfuduhum bas al-basar yace domin Allah zai tattara yan horko da yan karshe a wuri guda yasma'uhum ad-da'i mai kira guda zai mana kenan za a yi sauti guda kowa ji kuma kana kuma ta tare libin ne kowa daidai ne kira kowa a wuri guda a hili guda ba tudu ba gangare kenan kowa kallon kowa ma na wuri guda ana haka ce wata dunu shams rana za ta yi ƙasa-ƙasa faibulugun nasu min algamin walkarb ma laƙi kun mutane ga rana ta zahi wuya za ta yi wuya da bakin ciki abin su kasa jimiri wala da ba sa iya jimirin wani jimirin fayakun nasu ba abin da ba sai mutane su tsaya ka ce juna ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم mutane ba ku ga halin ba ba cikin mugun hali ba ku ga halin da muke ciki ba za mu diba maga wa zai mana ceto mu samu huta kan wannan matsayi rashin Allah ya kyale kowa ba wa kowa magana kurin a gara tana gasa ayyuka guda kuma ba kowa magana ba yanzu a yanzu ba ba wani magana yanzu ne ma ake yanzu ya za'ayi da mutane zai wuya ta wuya su suke masu a san kowa su matsayin shi makon eh a yi samun kowa su matsayin ake nema ku je ku nema ma wa zai mana ceto wannan magana ce ta annabi ke wannan labarin annabi ke wannan labarin ga abin zai kana bayan an yi wannan ne ina ne wurin ceto fa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai wasu ce mashi tashi alaikum bi adam yanzu abin zai mai wajen annabi adam wajen adam gaba ɗaya za a ɗunguma gaba ɗaya fa ya tuna adam alaihissalam fa ya ƙulun za su ce ma adam su ce ma adam ya adam an ta abul bashar khalaqaka allah bi yadi wa nafaka fika min ruhi fa wannan malaka da fasafatajdu lak fashfa lana la rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma ma qad balagana za su ce adam kai dai kai ne baban duniya kai ne baban mutane gaba ɗaya Allah ya halice ka da hannun shi ya busa maka ruhi ya umarci mala'iku suka maka sujada a wani maka yanzu sun kara sun suka adam ga matsayin shi a wani matsayin naka fa shafa'ala na daraba ka nema mana ceto a wajen ubangijinka ma'ana ya mana kamar ceto a mana hisabi a nan bayan sun yi wannan jaji na halin da suke ciki ga muna cikin halin wannan wuya sai fa yaqul adam sai adam ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithla wa innahu qad nahani 'an ash-shajara fa 'asayt nafsi nafsi nafsi idhahabu ila ghayri idhahabu ila nuh yace adam aka yi magana zai ce ai yau ubangiji yayi ubangiji na yayi wani hushi a yau hushin da bai taba irin shi ba kuma ba zai kara hushin ba da irin na yau wani kiyama kenan kina a wannan halin ubangiji na ya hana ni cin itaciya na saba mishi duk da gauta mishi a matsoro ke yace na saba mishi dan haka ni ma ta kaina ta kaina ta kaina take ku tafi wajen wani ba ni ba a hamsa shawara idhabu ila nu ku tafi wajen nu baban duniya na biyu ya ce fayatun nuhun za su yi annaba nuhu fayakul nuhu shi ma zai za su ce mashi ya nuhu an ta'awwalo rusul ila ahlul ard wa qad sammaka Allah 'abdan shakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana za su ce nu kai ne harkon manzo a sama kasa Allah ya ambace ka bawa mai godiya kin Allah ya yabe ka ka mana ceto zuwa ga ubangijinka ba ka ga halin da muke ciki ba ka yanda wuya ta kai mana wuya shi ma sai kudin nuh sai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat da'watu da'awtuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila ibrahim shi ma nun da zai bada amsa guda cewa ubangiji na a yau yayi hushin da bai taba yin irin na yau ba kuma zai ƙara hushi ba irin na yau dan haka ina da addu'a karbabba guda nawa mutane na wannan addu'a a halakata su ina tsoron wani abu biyu kenan na kenan ku ta ni ma ta kaina ta kaina ta kaina nake ku ta wajen wani ba ni ba ya musu shawara ku ta zuwa ga ibrahim shi ma fayatuna ibrahim fayaqulun ya ibrahim anta nabiyullah wa khalilu min al-ard ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana fayaqulu inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذكر كذباتي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى ابراهيم عليه السلام ان sun zo za su ce ibrahim kai ne annabin Allah masoyin Allah a saman ƙasa gaba daya kamar ce ta ubangijinka ba ka ga halin da muke ciki ba ga da wuya ta kai mana wuya shi ma da zai ce a yau Allah Ubangiji na ya yi wani hushi a yau hushin da bai taba irin shi ba kuma ba zai ƙara hushi ba irin shi bayan yau don haka zai kawo irin wannan aji ta ƙarya wannan magana da ya ta magana matar shi ya duwa shi ce magana gumikin wanda ya kace su wani abin da ya ambata zai kawo wani abin da ya yi shi ma dai a nan zai ce ku tahi wajen wani ba ni ba ku tahi zuwa ga Musa fayatuna Musa rajin Musa da salam fai ƙudu na wannan tahiyya ce ta duniya ake ta taru a je nan wata ba a je nan kuna na bawan ko ni Allah tsaye da shi za a sayin da yake ya ce za a zo ga Musa alaihissalam fai ƙudun za su ya Musa an ta rasulullah istafaka Allah bi risalati wa bi kalami ala nas ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana fa yaqulu lahum Musa إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى yace Musa zai ba sun ce Musa kai ne Musa kai ne manzo na Allah Allah ya zaɓe ka da manzanci ya zaɓe ka da yin magana kai tsaye da kai ya musa ka roƙon mana Allah ya mana ce ka roƙon mana ceto a wajen Allah ba ka ga halin da muke ciki ba ka da wuya ta kai mana wuya ban duka wannan bayanin musa shi ma sai ce ai a yau ubangiji na ya yi wani hushi da bai taba irin shi ba kuma ba zai ƙara hushi ba irin na yau da haka ni na kashe rai fa wanda Allah bai ce ba in kashe wannan nima nake kan haka nima ta kaina ta kaina ta kaina nake ku tafi wajen wani na ya ba shawara ku zo ga isa alisalam fayatun isa ya zo ga isa alisalam shi ma isa za ce mai za su ce ya isa anta rasulullah wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhun minhu wa kalimatun wa kallamatu an-nas fi al-mahdi sabiyya fa shafa'a lana ila rabbik ala tara ma na'am fi ala tara ma qad balagana fa yaqulu lahum isa إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظر إيسا إيسا يا إيسا كيني منزون الله kalmar Allah da ya jewa ga Maryam ruhi daga wajen Allah kawa mutane magana kana zanan goyo kana karamanka haka kina har matsayin naka isa ka roƙan mana Allah ka mana ceto a wajen Allah baka ga halin da muke ciki baka da wuya take mana wuya Isa zai ce mutu shi ana Isa salam bai ka ba ga kaza kaza kaza ne yace ni ma ta kaina ta kaina ta kaina nake ku tahi wajen wani na ku tahi ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk wannan dogon bayani ya wakana a wajen walima a wajen walima bayan ya cirkar kwata ba ba ida ba ya gaba han cikin han cikin wasan ake cikin bayani ake sai a nan annabi ke wasu labarin cewa fayatuni kuma yanzu kuma gaba daya ya ce za a zo wajena Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqulun za su ce ya Muhammad أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نعم فيه ألا ترى ما قد بلغنا ذس يا محمد صلى الله عليه وسلم yace za su zo mini su ce ya Muhammad sallallahu kai ne manzo na Allah kai ne cikamakon annabawa Allah gafarta ma abin da kai in ma kai da abin da kai da abin da kai ma a gaba da haka roƙon mana ceto a wajen ubangiji ba ka ga halin da muka shiga ba ka ga wuya da kai mana wuya ya muhammad da haka nan ka roƙon mana ceto ya ce a lokacin nan fa'aƙun fa'ati ta hatal arsh fa'aƙau sajidan da rabbi azza wa jal sun mai fito wallahu alayya wa ilhimini min mahamidihi wa wasu na sana'i alai shay'an lam yaftahu ala adam qabli ya ce zan tashi in je ƙalƙashin al'arshi in haɗa in yi suta daga ubangiji na mai girma da buwaya allah zai buɗe mini ya mana ilhama wasu kalmomi na yaban shi da godiya da yaban shi abinda allah bai taɓa ba wani ba wannan kalmomi na yabo ki zai mai yaban da ba taɓa shi ba zai ma allah yaban da ba taɓa ma allah shi ba shi kadai Allah ma ilhamin wannan kalmomi na ya ba da godiya ga Allah subhanahu wataala yace idan nayi nayi ne yabe shi eh, ne ne godiya gare shi can sai fayuqal sai a ce mishi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sak wa sal tuta wa shafatu shaffa fa arfa ra'si fa aqul ummati ya rab ummati ya rab ummati ya rab zuwa karshe dai wani abin da a takace da nan ka iya karanta da wannan shi ta wannan wuri yace zan tashi yace bayan an ce in tashi tashi ya ya Muhammad daga kanka ka daga kanka eh ka roki abin da kake so a baka ka nemi ceton a baka zan fara da al'ummata al'ummata al'ummata to an ce wannan shine makamin Muhammada matsayi abin yabo duniya kowa zai bege shi zai amana kowa a duniya ta annaba ta manzanni wannan shine magana cewa wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak da wani bangare daga cikin dare ka tashi kai sallah ƙari ne akan farilla gare ka kuma asa an yaba asaka rabbuka maqam mahmuda ubangijinka zai tada ka matsayi abin yabo wannan shi ake wani shi ta matsayi matsayi abin yabo kenan da bayan ita wasila daraja ce a gidan aljanna amma shi kama mu da wannan shine matsayin da za a zo kowa ya nemi agaji shi ya Allah ci gaba
wa qur rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni waj'alni min ladunka sultanan nasira
nan kamar da ibn Abbas ke cewa kuna ta biyo bayan lokacin da Allah subhanahu wata'ala yawa manzon sallallahu alaihi wasallam umarnin barin maka bayan kulla-kulla da aka kulla na kashe shi an mai umarnin wuta to Allah ya karantar da shi da ba shi umarnin irin kalmar da zai yi a lokacin wuta daga makka aka koya mai hatta addu'ar da zai yi وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق Allah ka sa ni mashiga ta gaskiya madina kenan ka hudda na kuma daga mahuta ta gaskiya makka wa ja'alli min ladunka sultanan nasira kuma Allah ka bani mai taimako na musamman mai agaji na musamman daga wajenka nake neman agajin Allah akan cimma guri cimma abin da kai na da'awa zuwa akan da'awa ce aka yi wani makircin ko kana da ya neman agajin Allah subhanahu wataala akan hali da ke ciki kuma wa qul ja'a al-haqq wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa
nan shi ne aka min umarni na tabbatar da gaskiya ta zo wa ƙudurja alhaƙ wa zahaƙ albatil ka ce gaskiya ta zo ƙarya ta rushe din da gaskiya ta zo to ƙarya ta bar wurin haka take kuma ya ce inna albatil kana zahuka daman ƙarya rusassa ce wannan cikin sayil bukhari cewa abin da ya wakana abulaban masaud iya cewa manzana ya shiga bayan bude maka ya isko gumaka 360 a cikin ka'aba 100 kowane shi 360 shi manzana ya shiga da sanda iya bugunsu iya karanta ja'a qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka iya bugu kuma ka nan kenan tabbatar da gaskiya ta tabbata kenan Allah dauka gaskiya akan ƙarya bayan duk abin na bagwar maiya wasan da abin da ya wakana na matsala na kashewa na kora na hijira duka dai abin da yau daga shi Allah ya kawo nasara wannan daula mai zamananna wanda aka ma azaba aka sa suka bar gari sai ga kasa da shekara goma kasa da shekara goma kadai sai ga sanan wannan jama'a gaba daya a ƙarƙashin daula ta la ilaha illallah shi wani a tarihi tarihin duniya kaf ba a samu ba wata al'umma wata daula da ta kahu da gindinta da ƙawahuwanta a lokaci mahi ƙananta kamar da daular ta musulunci ta kahu ba ta sama duniya ba manzala ya isko ba daula ba wannan ta yan kaɗan wannan ta shawa ya isko daular rum ya isko daular ta farisa aka ce a ƙasa da shekara rabin ƙarni a rabin ƙarni idan ƙasar shekara hamsin yadda a lokacin da wasu na gabe ya yi wa ma a lokacin da kahin buɗe maka wasu na gama cewa kurin can ma madina kai sai kula a kashe su bai cin nasara wanda kan ci azab lokacin da an zo ana sara ana hanya ƙwarai shawa sun ka hari ga makka yawan yawan kahure da an an hadin an yi aliyas hadin goyi nake hadin goyi zama akan ka ake kahure akan musulmi an hadu da kore da kore shawa da gadafan da yahudawa an kama kam za musulmi zama guda kowa suka ce kowa huta yawan da suke da shi musulmi bisa ta karasu bisa iya gaba da gaba da su ya bisa iyawa kurin ake neman hanya ya za a yi maka da kanmu kurin sai aka shawara ai handak ai rami yanzu su kasa shigowa garin madina shi ne kun dabara amma ba ya gaba da gaba yawan su ya wuce gaba da gaba lokacin nan to a cikin aiki a takaice dai cikin aikin wannan na rami an zo wani wuri ana rami an isko wani dutse an kasa wasa shi na sun da mutum na mauri na duwatsu an buga an buga aka ce ya rasulullah wallahi mun zo wani wuri dutse ya ta wuri ya kasa dutse ya kasa dutse ya kasa wasuwa yace ina yake ku bani diga an ce a wannan hali cikin shi a dame da yunwa ku bani diga aka ba shi diga ya zo daga ya buga pau iya bugawa ya watse ya wata pau ya walkiya ya bangare ya bangare ya ce an gwada min katangun kisra al'umma ta haita mu da daular kisra muna kuɗa gayi kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje cewa muna nan muka zuwa kashi muna tsoron zuwa kashi ka ce wanda ka ce daular kisra ya buga ta biyu ya bau ya ga wata walƙiya ya ce an gwada min katangun kaisa kuje kuje kuje kuje kuje kuje aka birnin ta uku ya ce amina birnin sana'a su ta suke makon wasu kamar abin da shi neman suke gani kwanan ya za a yi an halin kashi mun kasa zuwa kashi kashi mun kasa zuwa mana tsoro ka ce ba za ka tayo ka ce kamar ka ce na zai za ta ci an gwada maka kremlin an gwada maka manzan blanche an gwada ma elize haka ne yanzu za ka ce za mu ci za mu ci manzan blanche na amurka zan mallake ta zan mallaki kiramin tarasha zan mallaki kwada farin shi kasa da wata zana da hira ce gida ba su a wancan abin a wancan nomin a haka abin yake amma imani masu iman sun yarda to wani ce wani a takaice wannan garuruwan gaba daya wannan da kasar kin da daular rum kin gaba daya cikin kasar shekara talatin aka mallake su a cikin shekara hamsin ta farko rabin karni musulmi suke da mulki tun daga wani yanki cikin indiya indiya wasu musulmi sai suka yari suka musulci indiya su cana ba wuzu a kai gaba ba kan sun sun ci can cana indiya sabai suka yi musulunci ba wani kai ba kuma sun yi daula a ciki daula a ciki kasan wani wakacin indiya ta musulunci kan kamar can ba musulmi yan wa musulmi indiya da cana an hisa yawa ne don wala musulmin indiya kadai sai nigeria ha'arnanta wallahi sai nigeria ha'arnanta ha'arnan nigeria sun yi sewa to a wani wajen miliyar miliyar miliyan dubu shi za a kiyan abin kuma daula take hannun masu abin amma suna da yawan gaske kuma sabbai suka yi musulunci haka cana tantar mace akalla a cana sa musulmi miliyan 80 zuwa miliyan 100 san miliyan na musulmi a cana wani cikin gama kuma ta ba musulmi kuma sun ce tsoho don warko a kai a yan wani zama a yan wakil a cikin wannan kasar shekara hamsin yadda zama tun daga wani bangare na indiya an ka taso a ƙarƙashin daular islamiyya tun daga can babu iyaka ba furanciyar ba furanciyar ya kaje kociye cikin france kociye na san orange ya kaje har kociye wani sai toulouse ke wani bangaren orange tun daga can india a ƙarƙashin daular amiri guda zai ce zai ce ai kaza ka ai kaza shi na haruna shi ya ga hadiri ta hadiri ka je tun daga je an kamun karan kanan adiri yan duniya kurin da suke kurin kuma kawai musulunci ya rauni ya abin lalace kenan dai a takaice kenan wannan tabbas kenan he ga wani muna yanzu magana magana mutanen makka he ga kasar da shekara takwas shekara goma kai shekara ta takwas da hijira wanda aka kora he ga su gaba ɗaya kore shawa manya da ƙanana manyan wasu an kashe su he kashe garin gaba ɗaya ƙarƙashin daular islamiyya inda annabi ga dama ya amsa ɗaya ɗaya a tattara su ana aka bar kowa a zaman daya a zaman daya aka ci gaba kuma da kira kuma abinda ya hayo da insha Allah abinda Allah so kin shi ne cewa kul ja'al haqu ce gaskiya ta zo wa zahaqal batil qariya ta rushe innal batila kana zahuqa daman qariya rusassa ce in wadin da kai fada da gaskiya haka take in wada ka ji bakan sunna kuma sai sunna ba ta kahuwa wahabiyanci bai kahuwa muna muna da rai baiwa take mana gasu da ran suna kallo suna kallo tun suna attack yanzu kuma defense suke kariya suke yanzu eh yanzu suka suka suka suka suka kare kansu da sama haka nan a sama layya sun suna attack ana ka hari ana sun dangana sun dangana yanzu ne ma suke sun yanzu da su da kawo ya kana ya kana haka suka sai suke wallahi suna kallo da garan su kima Allah garan su na kallo haka suke yin da gaskiya me a cikin namu ba dai namu abinda ka shirya kai kulla kulla shirya fata fama karewa ka sha wahala kariya man adam a shirye ka da mun kan Allah ne kuma zai fada da kai ba da kanki da Allah yake to yayi fada da Allah shi ne mun da musu ganiya ba wannan sai ayo wannan mutanen suna asiri ko a ce dadin baki haka ta kaka kaka shi wannan kaka shi wannan kaka shi wannan su dadin baki gare su ba wanda mai gaskiya ce ko ajin sai santa gaskiya ce haka ce mana kaka ja su kaka ja su mutanen iya kalmar dadin baki kaka shi waye su wada wasa da hankali mutum kai kai gaskiya ce kaka shi wara eh san dadin baki ba nan gaskiya ce kurin tana kan hankalin mutum eh gaskiya ce ba abai na Allah kurin Allah ta annabi ya ce ba wani hikima ba wani tsari na Allah ne ko kake wani shi kuma shi shirya ta ko baban shi shirya ta ko kakan shi yake zama dole kare ta ta wala a ta wala kan kare ko bata karuwa kariya haka take wa qul ja'a al-haq gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil kariya ta rushe innal batila kana zahuka daman kariya dusassa ce na lace gaba wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil الظالمين إلا خسارا نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما للمؤمنين muna sabkar da wani muna sabkar da alqur'ani abinda yake waraka lima fi sudur duk sai ya cewa nan min amradul qalb من الشر والنفاق والشرك وزي كده دول ابو ده iya waraka iyawa maganin maganin waraka ta zuci ya wanke ma munafuci da kafirci da abu da abu nan da bar hanya ya mai da aka mutun na kwarai kuma qur'ani rahama ce ga masu imani amma duk da haka wala yazidu zalimin illa khasara tana suke ladewa maganar qur'ani magani to wannan dai a takaice dai nan ga abin da dai Allah ke ni ba shi da masu sudin abin da dai wannan kuma ba laihin karantawa a yi tabaruki da shi don akwai mas'alar karanta ƙur'ani ko a rubuta ta tunan ake dogara shi abin da malamai an samu magabata sun sai bin kai sai bin tamiya malaman suna wasu suna ga ana iya tabaruki a kan ƙur'ani da kalmomi masu kyau in abinda malamai ke ce magabata ta yi manzan sa maganar malikiya cewa kullum duk abin da zai kai ga waɗanna dalin fasid wajibi ne a haramta shi kowa ma sani daga nan cewa aya rubutu na ƙur'ani ne ba laihi ba ne daga ma ke zuwa a buɗe munjaye ko komi ara a sa sunanka a sama naka a ƙasa a ɗora a sa a wuta a gama da kaza a rada wani ba za ka samu ba daga wannan ƙoho suka shiga can ba mai wadatuwa da ƙur'ani ƙowa ce abu daga nasa ai madogara ai an ce ta ƙur'ani so ai ƙur'anin daga nan ta kai wacce sai amsun da abin da zai kai kuma wani nan musamman al'umma wa nan kowa sai daga nan duk abin da kai da ɓanna da sun wani abin da ke ka an ce shan rubutu to ga nan komai za sha komai za sha gaske magana ɗan wa ka yi addu'a ka yi ibada ka sami lada a wajen Allah addu'a dukkan annaba an ga qur'ani ko sunna tabbatatta tun daga bakar hannasi babu wani wurin da aka yi magana ka rubuta ka sha وإذا سألك عبادي أني تافقر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان نعم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ce wa'iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye game da ni Allah ce inni qarib kuma ce hikimar Allah ta Qur'ani duk Qur'ani da bukurun tambaya an tambaye kaza ce kul kaza sai ma tambaya ya ce kul kaza ya ce mace kace kaza amma dan muhimmancin kai tsaye addu'a ibada ce tsakanin Allah da bawa kai tsaye ba a san komai shigo wa idza sa'alaka ibadi anni Allah bai kawo cewa kul ko kul kada ala takun inni qarib fa inni qarib fa inni fa inni qarib kai tsaye kurin haka tambaye ka Allah ta kurin ni a kusa nake dan gama alaka kai tsaye shin kakka wani shigo kurin Allah kusa nake da kowa kai ta ujibu da'awata da'i idza da'a ud'uni astajib lakum kaga bai ce ba fakaturu wa sharubu ku rubuta ku sha eh alliku kaza wa ta'allaqu bi kaza qurata kaza duk babu gani kuma cewa ku kiraye ni kuma kan haka annabi ta addu'a wa ibada ta haka wa duk wata shubha musulmi neman tsira da imanin shi anwa ina magana mutum da bar wani sakan malamai wanda cewa ka aji a gehe da malamai ka tsaya abin da kake da tabbas kan shi ga qur'ani ga sunna ingantatta addu'a kai ibada kuma ita Allah ce tun daga kana gaba daya kuma dukkan annaban duniya kai haka hulema addu'a suke ko sai rubuta haka wurin ma'alaci da qur'ani ka wurin ma asa sama yawancin anda kai musulmi zaka kama kamai ka wurin zan zama kan Allah Allah ba ta bace ko Allah ce Allah ko kira bas komai addu'a Allah ce to idan ka guri ma ya san muhimmanci addu'a kai musulmi shi kama kamai ka rubuta nan karata nan ka zama kamar dan kama kura Allah ka shi da cikin shi shashatau ibugo ko dabara da shi shi da kamar dan kama kura mutum ana mutum yana iya na afirka ta mutum ana iya muna kan abin Allah yana afirka ta Allah wani lokaci yana mamaki wani lokaci sama shakar ta shan na biyar an wata lokacin ana wani rijiyar sahel Allah sahel ce sahel ce wani iya bayanin iya bagana afirka ta yamma bature ne wallahi iya cewa afirka ya ce afirkawa ya ce daga su da baka wata ji da baka aƙida Allah da ke hudi ya ce mece amma mamaki ya ce annabinsu suna da musulunci annabin sa annabi ne wanda yake monotheism na magana ba na tauhidi ba ba shirka ma ji an mamaki wannan al'umma mai da'awar musulunci sun zama sun zama animist ta wata bangare mushrikai Allah ba ture ne yace yace idan ka tsaya dan tace yace dan tace idan ka dabe su ce yayi guru da laya kullu da ko'ina yace sai kowa kula ta kuma ce kuma ce sai kowa talauci a duniya ce inda na ce ko ta ce ta ku gane ku da tambayi talauci a duniya kuma ku kuka kowa da tare ta yi kamar ci an nan da wallahi bature ne wallahi a cikin sahara ta Nijar rubuta bature ne ya bayanan musulunci anan musulunci anan ita ba ita bakin musulunci mana ba bana kina ko gurbata musulunci ya lalace sai ce bakin musulunci ya lalace ne kurin an waka ya addu'a kur ka samu lada kayan ibada musan kun biyan bukata shine kai na gangariya ibada ka baka lada kuma ka samu biyan bukata kun madona kama kama kullum ana tace ku ne ku kowa matsala duniya kenan rata ba koyi ba kullum ba abin da mu kora Allah ta muke mu dan haka dai a takaice ita gaskiya haka take diyan zaka sha wahala za a gano kenan da Allah ya ce muna sabkar da alqur'ani ma wa shifa'un wa rahma abinda yake waraka ce kuma jin kai ne lil mu'minin ga masu imani wala yazidu zalimin illa khasara amma duk da haka masa azalimai don su ƙara imani a hema ƙara tabewa ana karantawa suna butulcewa suna tawilin haƙƙin mun gaskiya Allah ci gaba وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
kuma wallahi muna fatar mu su gane muhimmancin addu'a wallahi muhimmancin muhimmancin kwarai wallahi biyan bukata ba gami ba gami biyan bukata kuma ka gane wata a ci addu'a kace go wallahi malam a'a kowa bawa yake na Allah amma idan Allah kawo ya shiga matsala ya kira Allah amsa ina da kai kawo ya shiga matsala ya ga ba kowa ya Allah ya kira Allah Allah da shi na kai musulmi